الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا وحبيبنا وشفيئنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan marece na Alhamis, sha takwas ga watan Ramadan, hijira ta fiye talikai, annabi sallallahu Alaihi sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar. Muna wannan masallaci na Abu Huraira, radiyallahu ta'ala an, birnin Sokoto a cikin shiyar Polo Club. inda muke gudanar da tafsirin alkur'ani a jiya farfesa mansur ya ƙare tafsirin sutar kiyama kuma ya zan yana ɗan jin jiki a masassarar majina za ka zan ɗan riƙa gwargwadon abin da hali ya yi za mu tashi a kan sutar insan ita ce farkon karatun mai nau bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا wannan sura ana kiranta suratul insan domin za ta yi magana game da mutum waton halittar mutum jinsin mutum wasu na kiranta suratul amshaj ko kuma suratul dahar duk waɗannan an ambace su a cikin wannan sura Allah ya ce hal ata alal insani hinun min ad-dahr haqiqa hal anan ba alaba biha bane wato tabbatar suwa ne haqiqa lokaci mai tsawo ya shude alal insani bisa ga mutallin da kun shay'an maskura bai zan wani abu a ga ambato ba ma'ana ba a san shi ba maskur anan mawjudan domin halittu da yawa sun gabaci halittar mutum mala'iku da aljannu da sauran wasu dabbobi da yawa daga baya Allah ya halicci mutum ɗan adam sannan aka san shi to kayan a san shi lokaci na fage na mai tsawo don haka Allah ce hinun minad dahar lokaci mai hwaɗi mai tsawo ba wanda ya san iyakarsa sai Allah subhanahu wataala malaman tafsiri da yawa sun shiga su ta faɗi amma duk waɗannan riwayoyi ba su inganta wasu su ma isra'iliyati ne to Allah ya ce wato bai zama abin ambato ba mahi yawan jumhur na malaman tafsir sun ce ana nuhin annabi adamu alaihi salatu wassalam domin shi ne wanda Allah fara halitta aka mulmula shi da asa sannan aka bar shi kuma bayan mulmula wa shekaru masu yawa kamar da ya zamna bai zan abin ambato ba bayan an mulmula shi kuma ya zamna haka nan ba a busa masa rayuwa ba sannan daga baya aka busa masa rayuwa wata aya Allah na cewa fa inna khalaqnakum min turabin kan kawo ba ثم صورناكم تقبا ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم يوا ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم wato bayan sana da insani haƙiƙa mu mun halicci mutum min nudufatin daga igun mani nudufa ruwa ɗan kaɗan domin mani da ake halittar mutum ga gani ɗan kaɗan ne ɗan tarhe ne bai kai wani abu mai yawa ba za ka kace mishi nutsufa tun daga farkon halittar sa ka san ba kowa hake ba dan abu ne dan kadan kuma shi digon manni nan amshajin wanda aka gauraye wato maniyin abin nan namiji da maniyin mace gauraye ko kuma shi maniyin na namijin shi da zama gauraye yana mani ya tashi ya koma saren jini ya koma tsoka sannan a halitta masa sauran halittu a fidda shi mun gane ku to mun halitta ɗan adam daga mutum daga ɗigon mani amshajin wanda yake gauraye sannan ubangiji ya halitta shi ya daidaitar da halittarsa kamar da ya faɗa laqad khalaqal insana fi ahsani taqwimin mun halitta shi mun ka sanya shi a cikin sura mafi kyawu domin sura ɗan adam ta mutum ta yi kowace sura ta halitta kyawu to wannan halitta da Allah ya yi ma ɗan adam ya sanya shi a cikin sura ya halitta shi daga digon mani wanda aka gauraye Allah ya yi saboda sababi me ya sababin ko me dalilin gashi Allah ce naftalihi don mu jarabe shi ko kuma naftalihi za mu jarabe shi ashe halittar da an kai ma ba an yi kana kawai ka lokacin abin shi kai kwana kai wasa kai kwallo kai dambe kai rawa kai drama kai mi ba za ka halice ka ba akwai dalilin halittar da Allah ya yi maka to haka kada ka yi zaton cewa an halice ka ayi hasabul insan an yutruka suda yana yiwa a barka haka nan sake to sai an jarabe ku jarabawa nan shine azama ayyukan yi a ce yi wannan bari wannan a gani za ka yi ko ba za ka yi ba Allah ya ce faji allahu sami'an basiran mun ka sanya shi ma'abocin ji kuma ma'abocin gani ai sami'an ma'ana za sam'in ma'abocin ji idan aka yi magana zai ji ba jin ba shi jin a yi magana ka ji wannan shi ne hikimar ba kunne kurma nawa adda kunne suna da yawa amma ji din baya amfani to sannan kuma wannan ji hissi ba shi ake ba shi da muhimmanci ba kajiya kai amfani da abin da kajiya sannan kuma mun ka sanya shi basira ma abokin gani ai za basarin ma abokin gani ganin ka kai amfani da shi jin kai sauraron ma gaskiya ganin ka ya ganin ma gaskiya kai aiki da ita wannan shine babban abu Allah ya ce inna hadayna hus-sabil sannan muka shiryar da shi hanya as-sabil hanya nan cewa ina hadainahu mun shiryar da shi nan alhidaya ama hidaya ama nau'i duci akwai za ka gani wato abin nan an halitta wasu ɗabi'u an ka shiryar da su da ɗabi'a su wadda Allah ke su zama kamar dabbobi za ka iske dabbar da ke nan sokoto al'adar ta irin dabbar da ke ƙasashen larabawa ne da sauransu ba wanda ya karantar da ita in gane ku to an shaidar da ita hanya sannan hanya ta biyu wadda an karata ya ga irada shine dan adam da aljani ko wani an ba shi tunani ya hankali shi zabi ka san abu mai kyau ka san mummuna don haka an ka sanya maka shari'a an ka sanya ma hukunci idan ka yi abu kaza ga hujjarsa idan baka yi ba ga abin da za a yi maka sabanin sauran sauran halittu ko kuma nan in na hada na husabila ga wasu malaman tafsiri muka shiryar da dan mutum hanya ta fitowa ka dibi inda zai hito bayan uwa ta ciki wata tara ina zai hito ka dibi wannan wurin anan mutum zai hito in ba da ikon Allah ba da yarda wasu sauran na hidda mutum kuma abin ya koma yadda yake kuma jibi ya hitas kuma ya koma gata ya hitas wata ta yi haihuwa goma wata ta yi biyar wata ta yi shidda duk wurin yana nan bai lalace inna hadaina husabil in ma shakiran wa in ma kafura ko dai shi mutum ya gode ko kuma ya kasance duka dai ta rage gare shi zaɓi na gare domin shi an ka ba hankalin ya gane abu mai kyau ya gane mara kyau to idan ya gane ni'imomin da Allah ya yi masa ya gode to ya shine shakir wanda ya kafirce kuma shine butulu kafircewa iri biyu ce ko ya kafirce gaba ɗaya ƙi yarda ya yi musu ko kuma bai yi musu ba amma ya yi butulci ya ƙi godewa jin da Allah ya sama da gani to ba gode ba don ba ka yi aiki da su ba in ma shakiran ko in ma kafura to ci gaba Aynen. Allah ce na in ma shakiran wa in ma kafura ko dai ya gode ko ya kafirce don haka kenan al'umma ko shi jinsin na mutum zai kasu kashi biyu wasu su gode wasu su kafirce to ya faɗi sakamakon kowane ga yanan za mu gani sai ya fara da sakamakon wanda ya butulci ya kafirce Allah ya ce inna atarna haƙiƙa mu mun yi tattali lil kafirin da kafirai waɗanda sun ka saba sun haƙe godewa salace la sarƙoƙi sarƙa wadda ake ɗarme mutum a ja wa adalalan da ƙuƙumma hawa mutum ƙuƙumi a mai takku bajal wanda ya saba to za mu yi mishi wannan kamar da yake ga wata aya sun mafi silsilatin zaru'uha sab'una zira'an fasluku ku sanya shi a cikin wannan sarƙa kuma malaman tafsiri na cewa zira'i na mala'iku ba zira'i naka ba domin ɗan wuta za a abin nan busa girmansa hauren sa zai kamar girman dutsen uhudu za a ke nan sarƙar da ta ɗanmu ne ba ƙaramar sarƙa ba ce to wanda ya kahirce mu yi tattalin salatin sarƙoƙi wa agalalan da ƙuƙumma mu ɗarme shi da su wasa iran kuma da wuta mai tsananin zafi sai sa'ir wuta mai tsananin zafi wannan shine sakamakon wanda ya saba to wanda ya zan ɗafa ga na sakamako Allah ya ce amma innal abrara amma mutanen ƙwarai wato waɗanda sun ka gode da ni'imar da Allah ya yi musu to kan ya sharabu na min ka'asin suna sha min ka'asin daga kwaccare ko kuma kwaf asalin ka'as kwaf wanda adda wani abu a cikinsa an cika shi da abin sha idan yana empty to ba a ce mai ka'as min ka'asin daga kwaf wanda a cikakke da giya ko da five alive ko da fura ba shi kenan ba yawa so in kana so ka zan cikin abrar suna malamai ke cewa ahlu ta'a wal ikhlas was sidq sune abrar ka zan cikin su ahlu ta'a duk inda Allah ya ya tsinke kai tsinke ta a wurin da'a magana ka da'a aikin ka da'a inda hake zama ai da'a komi da'a sai kenan wal ikhlas ka zama ikhlasi kai komi don Allah kuma ka bari don Allah sannan na uku a sirik gaskanta duk abin da an ce ma Allah ya ce manzon Allah ya ce to ka gaskanta idan ka sa waɗannan sufofin to ka zan cikin afrar waɗanda za su sha min ka'asin daga wata irin kwaccare da an ka shirya musu wanda yake wannan kwaccaren kana mizajuhu kafuran abin gamin sa kafur ne asalin kafur turare an sifanta shi wannan ka'as din da abin da ke cikinsa da kafur kamshin shi wannan abin shan da za ka sha a cikin wannan kwaf ƙamshinsa ƙamshin kafur gane ku? anan duniya ma yanzu za ka lemun mukan da ake yi ƙamshinsa daban-daban mango juice ƙamshinsa daban guava juice ƙamshinta daban yawwa strawberry kowane ƙamshinsa daban to shi wannan ƙamshinsa daban kafur kuma ba sai ka je kasuwa ka so ka haɗa ba a'a ba sai matarka ta je kasuwa ta hada ma ba ba haka za a yi ba Allah ce aina marmaro ne yana gudana ba wahala Allah ce aina marmaro ne ya sharabu biha ibadullah wato bayan Allah suna sha da gare shi to je su debo su sha yufajjirunaha tabjira suna jan saja suna bubbugowa da shi bubbugowa babu wahala in nan haka sai ka jawo in sama haka sai ka jawo ko ina haki ba sai ka tashi ka amin ai Allah ya kai mu wannan shine wanda ya gode to idan kana son ka samu wannan abu da Allah ya faɗa saurara ka ji in kana cikin su in baka ciki kokari ka shiga ga masu shan ka'as nan za mu faɗi ci gaba yufu na bin nazar
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما
Allahu Akbar. To ku saurara ga su masu sha cikin ka'as. Allah ce suwa ne ga su yufu na bin nazar waɗanda ke cikawa alƙawulla waɗanda sun ka ɗauka. Alƙawali ka ɗauka tsakaninka da Allah ko tsakaninka da al'umma ka cika. Malaman tafsir na cewa nan yufu na bin nazar an nazar a nan ayyufuna bima awjabahu Allahu alaihim suna cika abinda Allah ya wajauta a kansu sallah suna yi yadda Allah ya ce ayi sallu kama ra'aytum kama ra'aytumuni usalli kamar yadda manzo Allah yake yi haka suke yi azumin su kuma aiki inda kana da hujjar yin saka ga abin nan ga daga sunna yana yi wannan shine sababin samun ka wannan shiga aljanna yufuna bin nadar suna cikawa alƙawalin su in sun kai tsakanin su da Allah ko tsakanin su sauran jama'a ɗaya kenan ko to na ɗaya waya khafuna yawman kuma suna jin tsoron wani yini da attahi shine yana alƙiyama kana sharruhu mustadiran yinin nan sharrin san mai watsuwa ne kowa sai ya sama sama ta samu ƙasa ta samu idza sama'un shaqqat sama ta tsage idza sama'un fadarat eh abin nan da sunan ƙasa ita ma ta samu iza zulzilat al-ardu zilzalaha an girgiza ƙasa sharrin sa ya watsa ko ina ba wurin gudu to suna cika alƙawari don tsoron wannan yini kai ma ka yi aikin ibada don tsoron wannan yini kada ka ce kana ibada Allah kawai don ka shiga aljanna ko kuma don iya baka lada a sai ka gama biyu khawfan wa dama'an kana son aljanna kana tsoron azaba shine wannan yini domin nan ne ma'aunin tsira in ka tsira a wannan yinin ka tsira idan baka tsira ba kuma shike nan baka tsira ba ba sauran gyara ba kare oba ba su fil oba in ka faɗi can ka faɗi in ka ci kaci shike nan kuma gida biyu ne ba na uku ko kana aljanna ko kana wuta dole ka tsaya guda ba na uku to waya kafu da suna tsoron yawman wani ne wanda yake kana sharruhu mustadira biyu kenan sannan wadi imuna da'am suna ciyar da abinci ga inda aiki yake yanzu wadi imuna da'ama suna ciyar da abinci ala hubbihi duk da son abincin da suke yi to yi ba su ba wani domin idan ka ce sai ya ishe ka zaka sadaka ba ka yi har abada ɗibi ba wani in ka so kwano goma na gumi wani bai da bai da ɗan marafa ɗibi ɗan marafa ka bashi ni zai rage ka to shine nan ala hubbi yana son abincin ya ɗiba ya ba wani mutum nake yin wannan yanzu sai wanda Allah ya taimaka wani abin da ke dibi aini ma bai isa ta to in sai ya ishe ka za ka yi sadaka babu sadda za ka yi don haka Allah ya ce ga wata aya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba ku samu aljanna sai kun ciyar da abin da kun kashe so ɗibi ka bayar kuma kada ka bari abin nan sai ka ci abinci ɗiyanka sun ci abinci ya kwana ya rufe ya fito almajiri ba mutum ba ne shi ɗibi ka ba ka ba shi ta hanka ci in hane ku to suna ci yadda abinci suna son abincin nan miskinan ga miskini miskini shine wanda baya da kullum sai ya bida kamar aksarin mutane yanzu ai miskinai ne Najeriya ma akwai ba miskini ba a wannan ƙasa zamani namu yana da wuya. Eh? Ƙalilan ne. Miskinan wai yatima kuma da yatim, yatim shi ne wanda bai da bai da bai da uba. Ubansa ya mutu yana ƙarami. Wa asiran da wanda aka kama mai an kamo shi a wajen yaƙi. Ko a irin wannan zamanin da ake kawo mutane a taimake shi a fidda shi duk yana shiga. Wa asiran da kamamme. Nawa kenan? Biyu kenan ko? uku kenan to gashi suna cewa inna ma nud'imukum liwajhillahi kuma muna ci yadda ku dan neman yarda Allah kuro ba dan wani ya gani ba ba dan ku jefa mana ƙuri'a ba don haka nan in muna fati guda in ma fati guda duk ba ku zamu san saboda Allah zamu wannan shine musulunci amma idan an ka hidda buhuwa kace ka ba wani dan ba fatin mu bane ba musulmin ƙwarai hake ba musulunci ya hada ku ba fati ya hada ku ba kana iya barin canka komo nan gobe ku zan wuri guda shi na iya bari shi koma shi ku zan wuri guda kaga abin shiriri ta ne kenan inna ma nudi imukum liwajhi llahi haqiqa muna ciyar da ku don neman yarda Allah kurum ba don wani abu ba shi kenan shine manufan ba sai ka zo kai godiya ba wani idan ya saraka sai abin nan malam ba a ga sako ba halal sai na gani na gode ba amma son mu ga huskarka shikenan inna ma nud'imukum liwajhi llahi sannan nabi yarhu la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba mu son sakamako wajen ku ba mu son godiya inna nakhafu min rabbina yawman abusan kam darira mun yi haka nan saboda muna jin tsoro daga ubangijinmu wani yini wanda yake abusan mai abin nan kamar mafuska kam darira mai yawan tsanani shine yashin abin nan yini alkiyama Allah ce mishi abusan ma'ana abas ya darme huska to ko yi shan toka bai shi tokar ranar alkiyama ba don Allah ce mai abusan busashe ne fuskan nan ginis ba rahama gare ta sannan kuma tsam ɗariran ne mai tsanani ne ba ka iya ce ta shi ka wuce to ka yi waɗannan waɗannan abubuwa da muka faɗa ka auna su ka gani sun yi daidai da kai ko ba su yi daidai da kai ba in sun yi daidai da kai to kana cikin afrar waɗanda ke shi rabu na min ka'asin kana mizajuhu kafura in ko baka ci kokari ka dawo a cikinsu Allah sanya mu a cikinsu to ci gaba fa waqahum Allah فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا to Allah ya ce fa waqahum Allah su abrar din sai Allah ya tsarshe su sharra zalika al-yawm sharrin wannan yinin shine yinin nan abusan kam darira Allah ya tsar da su sharrin wannan yinin Allah ya tsar da mu wala tsahun kuma ubangiji musibuna tsanani kuma zai tsaha cikin hasken huska wasu rur sannan kuma zai tsaha cikin farin ciki domin an ba shi certificate ɗinsa ga hannun dama amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya da hannun dama sai hakan alal ara'iki bisa ga abin nan gadaje masu akabisa ka san akabisa ka san gado mai aka dusa a ce yaro haƙi za ka an kai amarya yawwa to ka gane yan ango na cikin ma ba a ganewa irin tsawar da in ka shiga ɗaki ka shiga ɗabin nan an kai ma amarya ka shiga cikin ɗaki in ba ko shiga ba a gane kana ciki to ga su gingin shirya akan irin waɗannan gadaje nasu alal ara'iki Allah ce la ya rauna fi ha shamsan wala harira. a cikin aljannan nan ko cikin waɗannan gadajen ba su ganin rana ita abin nan na rana babu ba su ganin don an tafi da rana babu ta cikin aljanna sannan abin da rana ke sababar suwa shine zahi kuma babu shi amma an la ya rauna fi ha shamsan ba su ganin rana ba su jin zahin rana wala harir ba su jin sanyi mai tsanani wanda ke kada ƙashi yana abin nan jiki na rawa babu normal temperature a cikin aljanna amin tun duniya Allah ya wasu wannan an ce Ali ibn Abi Talib haka yake ko ga hadisin dalailun nubuwa na cikin baihaqi annabi ya masa addu'a bai jin zahi bai jin sanyi normal yake koyo shi Allah sa mu zan normal a cikin aljanna wannan shine babba don ka san normal nan aljanna ba samu ba mota AC, gida AC, yauce AC, to me ranar ta kashe gauta. La ya rauna fi hashen san wala zan harira, ba su ganin hasken rana, ba hajin zahin rana, wala zan harir, kuma ba su samun abin nan sanyi mai tsanani wanda ke hana hita. Wannan shi ne sakamakon abrar, ci gaba ga cikin magana nan. Wadaniyar.
تأويلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا Ma To ga cikin ni'imarsu, Allah ya ce wa daniyatan alaihim zilaluha kuma zilaluha inuwa ta aljanna itacen aljanna wa daliyatan tana kusa gare su cikin inuwa ba abin da yake abin nan a daɗi kamar iska na abin nan na fadama ya iskan AC lahiya kuma ya daɗi don haka na aljanna ba AC akwai ba domin sai akwai rana ake bukatar AC ɗan inuwa ce ta itace lukudum a ciki za su shiga shine wadaniyatan alaihim zilaluha inuwoyi na aljanna suna kusa gare su ba ka tashi kace nan na ga cistawa a liƙe na wa lafiya lau wa zullilar qudufuha tazlila kuma qudufuha ƴaƴanta ita ita ta aljanna wa zullilar an hore su gare su tazlilan horewa ma'ana duk inda hake suna nan kana ɗiba zamne kana ɗiba tsaye kana ɗiba kana tahiya kana ɗiba kwance kana kana jima'i ma kana ɗiba kaci duk ɗai an hore duk yadda suke yadda hake su haka za ka yi sannan wani dafu alaihim bi aniyatan kuma ana kewayawa gare su bi aniyatan da kwaf ko kuma kwanna ko akushi yawa abinda ake sa kayan marmari ko wani abu ko filet kace ko kwano kace duk dai ko kwaciya ko akushi duk guda ne ko tasa ana kewayawa da abin nan da kwanna min fiddatin na azurfa ba irin wannan faɗi ka mutu ba da sun faɗi sun mutu sannan wa akawabin da kwaf kwaf waɗanda adda mariki su ne akawab ka'as sai an cika shi da wani abu in gane ku to shi ma wannan gashi ana ana yawo da shi Allah ya ce su waɗannan kwaf kanat qawariran sun zama na qawarir qawarir shine glass glass cup in gane ku amma ba irin naku ba dan naku yana faduwa ya mutu Suna sai Allah ya ce, ƙawariran min fiddatin, galas ne na azurfa, ko ya faɗi bai mutuwa, sai ka kaɗe ka ɗauki abinka. To ina ne. Allah ya ce, min fiddatin ko, ƙaddaruha ta ƙadiran, ƙaddaruha an ƙaddarta ta, ta ƙadiran ƙaddartawa, ita kwaf ɗin, abinda an ma'ana, waton an cika ta gwargwadon cikawa. kowane mutum yaron da ka baka abinci ya sa abin da ake shanyewa ko kuma originally shi kwab din da inda aka zuba ruwan kowane mutum an san ciki ne don haka nan da ya kan sai tsaya sai ka shanye lafiya lau ba ka sha ka raga kuma ba ka sha ka ce bai ishe ka ba gane komi na ne sufficient ne kaddaruha takadiran daidai yanzu irin kwab din da ake in ni sha ruwa nake sha ba ka sha ne an ka sha ruwa kila kila na hika shan ruwa da yawa to can duk daidai ne kowa an san gurgudan yawa da cikin magana ne wajen su tsauna ويسقون فيها كأسا كان دافئا كريما عينا فيها تسمى
سلسبيلا cikon magana Allah ce wai su kauna kuma ana shayar da su fiha a cikinta ita aljannan nan ko kuma al'akawa buɗin waɗanda an ka faɗa cewa da kwab na abin nan na ƙawarir to ana shayar da su cikinta ka'asan shi ma abin sha Allah ɗaya san kowane abin sha ne kuma abin da hake so lakum fiha ma tashtahi anfusakum wa lakum ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim duk abin da ake shawa shi ko din zai zo ma da shi ko a nan duniya wani ya hashan abin nan abin da mutane ke shawa daban-daban ne wani na son abin sha na lemu wani na gwaba yake so wani na lemu wani na wane ne wani hura iri na to kaga kowane an cika mishi da abin da zai sha shi ne wasu ƙaunar fiha ka asal kana mizajuha zanjabil abin haɗin wannan abin sha shine zanjabil abin nan citta irin wannan citta mai yatsu to shi ake haɗawa saboda abin sha an ka samu citta zai daɗi tana ɗan yaji yaji nau'in yaji haka ko to to ita ma wannan cittar ainon wato marmaro ne mai gudu fiha a cikin aljanna tusamma ana yi mishi suna salsabil shine sunan wannan marmaro gidan kowa akwai shi ba sai ka ce Allah bari in jawo ga ko ga ciwo dina a'a gidan kowa ta jari min ta hati hal anharu haka Allah ya ce aljanna za ka duk ruwan da garan kai ma kana da su ba ba abin nan ba goni ka sha zanjabil ni ma in sha zanjabil shikenan to mu tahi wa yudafu alayhi ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليه عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم وسقاهم ربهم شرابا طهورا to ga ta kan ni'ima إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا to ga ta kan magana Allah ya ce wa yudafu alaihim wuldan kuma yara suna kewayawa gare su samari mukhalladuna waɗanda a samari ɗan- cikin lokacin su don sun yi kuzari wurin aiki tsohon yake yi yau da haka an ka ce musu nan wildanun mukhalladuna yara amma samari masu ƙarfi a jiki waɗannan eh, ya- samarin ba na nan duniya ba ne ta aka halice su a cikin aljanna aikin su da yawa yawa suna abin nan kenan eh, me ake kiran services eh, service suna kewa yawa suna baku kuna zaune kuna hira kuna sha su 'yan aljanna ne cikin aljanna aka yi su gane su ba kwaɗan suka su shiga ba 'yan gida ne su wato wildanun mukhalladu ne yara waɗanda a samari Allah ya ce ya zara a idan ka gane su a siftahum sai ka yi zaton lu'ulu'an saboda haskensu da kyawunsu kamar lu'ulu'i ne mansuran wanda an ka watsa lu'ulu'i idan an ka an ka watsa shi bisa a cikin hidari zai yi kyau ko kuma in an ka sa shi cikin zare to haka cewa nusira min al-khayb kenan an sa shi cikin zare an ka tsara shi za ka ga ya abin nan an ka sa ga waya sai ya kyau Ya? gane to haka suke yare in ka gane su ko da tsaye sun kai sun kaje da zakkiyawo in tahiya suka yi zakkiyawo in watsa suka zakkiyawo su waɗannan yaran ta hada ibin nan Allah ya sifanta irin wannan ga matan aljanna ko amma ya ce musu mi lu'ulu'ul makanun ina ne ake magana hmm ko inda ake magana hurul ilm eh ta amsal lu'lu'ul makanun su matan aljanna hurul ini su kuma kamar lu'lu'u ne makanun wanda a cikin kwasfasa boye kuma ba a yi su don su hito su yi ta aiki su wahala ba ba a yi mata don su wahala ba kaga yanzu mace har da kwallo saboda eh, tsokata kai a zafi kenan ba kore ne wa istabrak da istabrak duk tufahi ne masu walƙiya masu kyawu Allah ya ce, wa hullu a sa'ar da bin fiddatin, kuma ai musu ƙawa da mundaye min fiddatin na azurfa, wato hannayensu akwai ƙawa, domin duk ƙawar da an kai ta hannu, in ba munduwa an ka sami bara gaggaci. Domin in zaka son kai ƙawa jikinka ya kyau, hannunka ka sa mai ƙawa, me za ka sami shi? Eh? Agogo? Ai munduwa kenan. Kyawun kyawun adon hannu a sa mai munduwa, in dai ƙawa za a wa hannu to a sa mai munduwa. ita asawiyar munduwa tana cikin kawai an aljanna kuma ayoyi da yawa Allah ya faɗi wannan ko akwai yuhallawna fiha min asawir min zahabin hada akwai kawai azurfa kuma akwai ta zinariya duk su- suka yi yuhallawna fiha min asawir min zahabin wa lu'lu'in suratul hajj kenan ko wa libasuhum fiha harir to ayin su a cikin aljanna harir ne to ci gaba ko ka karanta hmm? Allah ya ce wasa ƙahun kuma Ubangiji ya shayar da su wani abin sha mai rabihin daga Ubangijinsu wato wannan abin sha na ƙarshe abin sha ne sufficient ba wancan na wanda ka sha ba wani sufficient ne Allah zai tana dama 'yan aljanna ya ba su don haka Allah ya ce wasa ƙahun rabbuhum sharaban ɗahuran wani abin sha daga Ubangijinsu da huran mai wanke ciki me kuke kana san kun ci abinci a- gida tana ganin gidajen masu duniya an ci abinci sai a kawo wani abin sha a appetizer ko me ya fata za ko wanda ke sa a ci abinci kenan to wanda ke gyara ciki ya wanke shi wani kamar a baka tsamiya eh ursalar ko to wannan wani abin shade ubangiji zai ba su wanda yake ɗauko wurin mai tsarkakewa mai wanke ciki ya gyara jiki to duk waɗannan abubuwa da mun ka ba Allah yake mun ka ba yan aljanna Allah ce inna haza haqiqa wannan kana ya zallakum gare ku jazaa sakamakon aikin ku a nan duniya ashe ba mai samun aljanna sai yayi aiki duk wanda zauna bai aiki na Allah ka ba mu aljanna to yana izgili ne don bai samu innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula sai an yi aiki kuma aikin nan ba da hake so ba sai wanda annabi ya bayyana shi kuma in ka amso ga wani ba manzon Allah ba za ka shiga aljanna zaka in duk waliyin da a duniya ya taru ya hadda fa'ida ta amshe ta ka karanta ta samu ta annabi baka da lada ko baka shiga aljanna amma an kai rike fa'idan manzon Allah in duk waliyin duniya ka ba mata kai bisa gaskiya kada ka damu wa kana sa'ayukum mashkura aikin ku ya zan godadde inji ubangiji Allah ya gode muna amin ci gaba إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحق ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا
to ubangiji ya faɗa ya bayyana muna ni'imomin da yawa dan adam da farkon sura har zuwa nan har sakamakon da an ka bashi kuma ya gwada masa sakamakon waɗanda sun kai butulci da waɗanda ba su yi butulci ba har zuwa nan to Allah subhanahu wata'ala sai ya zo da ta ni'ima ko ya rufe wacce ni'imomin ita ce ta alqur'ani kuma ita ce jagora na ka samu waccan ni'imar da an gama bayani zaka in kana son ka same ta to ka bi alqur'ani don haka Allah ya ce inna haqiqa mun haqiqa nahnu mu nazzalna alayka mun sassaukar akan ka alqur'ani alqur'ani tanzila saukar su ay faraqnahu fil inzal mun saukar da shi guntu guntu gurgudun bukata ba gaba ɗaya aka saukar da shi aka kawo shi dunkule ba kamar da an ka saukar da at-taura ko linjila a'a aya aya wani lokaci sura sura wani lokaci aya uku aya goma aya ashirin gwargwadon hali wani lokaci ma sura ta sauko gaba ɗaya kamar suratul an'am gaba ɗaya ta sauka saboda bukata to Allah ya ce mun saukar da Qur'ani gare ka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma mai sauraron karatu don ka yi aiki da shi kada ka yi wasa da shi kuma ka sani shine babban ni'ima ba wata ni'ima duniya da za ka rika ka kai ta alqur'ani da tsarin ibadarka ko tsarin rayuwarka ta yau da kullun ko tsarin mulki ko tsarin komi Qur'ani shine gaba wanda ya bar shi kuma duk abin da ka kama bai kama shi ba sannan babu wani abu da za ka yi wanda zai cin masa don haka Allah ce fasbir kai dai ka yi hankuri li hukumin rabbika ga hukuncin ubangijinka abinda Allah hukunta ma na kabi alqur'anin nan da sauran hukumce hukumce to yi hankuri kai ta yi ko ko abin da aka kaddarta maka na shiryar da mutane da gargadi da wa'azi yi hankuli ka yi kai domin ba abin da yake gargadi da shiryar da mutane wuya kana gina wani na roshewa kana faɗai wani na karyatawa kana tumka wani na walwalewa kana tarawa wani na shurewa duk haka ne to ka yi hankuli irin waɗannan amma wurin gargadin nan Allah ya ce wala tudi minhum ka asiman aw kafura kada ka yi ɗa'a ga duk wanda an mai sabo mai bayyanar da sabo ƙarara au ka furan ko wanda a kafiri idan kace za ka yi aiki da ƙur'ani ko ka yi wa'azi ko ka hana wani abu wani mai sabo bayyanan nan ka yace kada ka yi ko ka yi to kada ka saba kada ka mishi ɗa'a ba ɗa'a to haka nan a karanta ƙur'ani a yi aiki da shi a yi gargaɗi da shi wajibi ne sannan yin yin karatun ƙur'ani a yi gargaɗi da shi kuma ba shi isa sai an bi fassarar malaman farko kamar da malam Sheikh Abubakar Muhammad Gum kullu yake fada karatun Qur'ani eh karatun hadisi da yake da shi shine zama lahiya ga musulmi sannan yace karatun Qur'ani da hadisi da aiki da shi yake cewa baya zama ba ka tsira sai ka bi fasarar magabata zaka nan sai ka yi aiki da sunna da manhaj na sahabbai sannan za ka gane Qur'ani amma ka ce wai kai Qur'ani yuna ne to kai dan uwan shi'a ne da ƙur'aniyuna da shi'iyuna uwarsu ɗaya ubansu ɗaya shi ɗikai ne akwai na uku ɗinsu waɗanda ya su ma ‘yan uwan juna ne su ne masu haɗa tasawufi da shi'anci irin aƙidar abdul jabbar zindiq na kano akwai irin wannan aƙidar ita ma a cikin mutane za a ga ɗan ɗariƙa na cewa ai shi a duk su ne to akwai ɗannan miyagun aƙidu wajibi ne a yi faɗa da su wajibi ne a bayyana illarsu babu goyon baya gare su babu haduwa babu a zauna tare ba abin da zai hada mu da shi a ku zauna wuri guda to a ne ya zage abubakar ya zage umar ya zage usman ya zage aisha an rubuta littafai dubbai akan hakan karanta littafin al-ghadir na muhammadu al-aminu ashii babi kitab musamman ya kulla akan zagin Umar babi ɗari ya kulla ƙarƙashin wannan kitab na zagin Umar babi ɗari to shi wannan za a za a zama da shi wanda ke wa Aisha ƙasafi bayan Allah ya wanke ta ya saukar da aya goma sha takwas na barranta ta kace take mata fasika kuma in zauna da kai to mu yi mi sai dai mu yi dambe da mun zauna amma ba da zauna ba ba shi babu zai yi wa za ka mai tunanin wai a shi a kaza kaza za kuma wani malami na cewa wai ai abin nan littafin Khomeini kashfal asrar wai ya rubuta shi tun 1943 duk cikin lokacin kurciyarsa duk zagin sahabbai da ya da ce mutuncin su duka wai tun yana karami ya rubuta take to da ya tsuha ya walwale abin da ya rubuta hayyan mutu ita ce aqidarsa a cikin tahrirul wasila littafin sani yana nan karanta ha gani an tambaye shi cikin abubuwan da ke abin nan cikin ruwan da ba su tsarki ba su arwalla ba su wankan janaba a cikin ruwan da ya faɗi na najasa yace ruwan da ahlus sunna ya sha ya raga in ji kuma ni to shi wannan haka cewa wai mutumin kirki ne ba tare da shi ni sha ruwa yanzu shi gari najasa ne kamar alade ya sha ruwa shi za mu zama da shi to mu yi ne sai dan dai mu waɗannan shegan takoki har yanzu ku ba ta shigowa ba mu hana a tsaya zaria kaduna kano a yi ta yi ba amma mu na sokoto muna nan har yanzu ko shigo da shi ana ta lahira ka zo a cikin sokoto ka zagi manzon Allah ka zagi sabbin Allah ba yi ba ziwa har abada ai an gwada an gani da zazzage in ya zo har masallacin bello yake shiga muna zamne ya yi wa'azi amma da ya gwada ya koma zahili ne ya shigo shi wanda ke cewa a haɗu ya shigo ga gari na aigarin su ne shigo ka yi wa'azi na zahiyiwa ne su ma waɗancan kaduna don sun san sanoni aka aka rambu su mu ko abdul jabir ya so ya zo sokoto ya yi wa'azi bai so ba ya samu kuma bai samu har abada ka zo nan sokoto ka ce ko shin hida da dan hodiyo shin hida ka tumbuke ka yasu a yana da wuya yana da wuya daula ce wadda an haka bisa ga sunna bisa ga tafarkin sunna bisa ga son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa ga son sahabbansa da matansa da ƴaƴansa amma kace duk ƴaƴan manzon Allah in banda Fatima duk shagu ne sannan in zauna da kai in zauna da kai wannan da'awa ce ta shedan kawai Allah ya ba mu ikon gyara. To ina ne? Ina ne mutum? Wasu kwarin marabba ka ambaci Ubangijin ka bukuratan sahiwa asilan da marice, shi na ka yi tasbihu kuma ka yi sallah. Wasu na cewa ka yi sallah da abin nan ta subahin da azuhur da la'asar su ne bukuratan kenan. Wa asilan ka yi sallah magariba da isha'i wa minan laili.
ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا
ومن الليل haka nan a cikin dare fasjud lahu kai sujuda gare shi shine kai sallar magriba kai sallar isha'i wasabbihu kai tasbihi gare shi laylan dawilan dare mai tsawo wannan yakan yi yau da annabi ake kuma da kowa ake shine kai abin nan abin tahajjud ko kuma annabi shi wajibi ne shi qiyamul layli zaka da shi ake annabi da wanda ya koyi da shi isa mu iya su magana ci gaba
يحبون العاجلة قتيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ما تشاءون وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخلوا يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما to Allah ya ce ka yi sallah cikin dare ka yi tasbihi ka yi sallah dare mai tsawo inna haula waɗannan da kai kira suna ta gudu ba su gode ma Allah wato abin nan eh, wanda suka kafirce ko sun kai butulci yuhibbuna al-ajila suna son ta kwaskace duniya wa yazuruna suna barin wara'ahum bayan su yawman sakila mini wanda an mai nauyi shi ne yana alkiyama ashe mai hankali kamata ya shibi yinin nan mai nauyi bisa ga ajila Allah ya ce su sani na hannu khalaqnahum mu mu muka halicce su wa shadarna asrahum mun ka karfafar da gaban su kuma wa idza shi'na idan mun so baddalna amsalahum sai mu canza irin su mu kwashe su mu kawo su ba wani abu bane tabdilan canzawa mu kwafe da su gaba daya inna hazihi tazkiratu haqiqa wannan sura da muka karanta muku tazkiratu wa'azi ce kuma kun ji shi to ba ku da hujja ku rike abin da kun kaji faman sha'a takhadha wanda ya so ita haza shiri shiriku ila rabbihi zuwa ga ubangiji ne sabila hanya ga ta ya kama ya tayi wa ma tasha'una amma ku sani ba ku iya son komi illa an sha Allah sai idan Allah ya so inna Allah kana aliman hakim hakika Allah masani ne kuma mai hikima yudkhilu yana shigar da man sha wanda ya so fi rahmatihi a cikin rahmarsa Allah sanya mu a cikin ta wa zalimin azalumai a'adda lahum azaban alima ya tattalin azaba mai radi ya aje musu Allah shi da shi mu abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada kokarin da muka yi Allah shi yahe muna ya biya bukatun mu ya ɗaukaki sunna da masu ahlus sunna karkafar da kafirci da bid'a wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sai wa sai wal mursalin.